وفتح علينا بمعرفة العلم وعظم أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن صلت عبدك ما علمتني فارده إلي عند عهدك إليه ولا تؤذني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمناتكم وقد لبثتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فأكدتموها فأكدتموها فمتعوهن وفرقوهن كراها جميلا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن واستمتعوهن سراحا جميلا التي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكك الإيمان إذا نكحت- إذا نكحتم المؤمنات idan kuka auri mulmai mata sun matsallaktu ruhun na sannan sai kuka sake su min kabli an tamasu na tun kafin ku shafe su wa fi kira'atin tuma su gunna tun kafin wato kina shi ta tuma ya aiko ya ne ko gunna za ka ɗora muku aure da mata yin musulmai sai kuma kuka sake su kafin ku sake su wa ma lakum alaihi da min iddatin to ba ku da wata idda a kan ta aka suna da za ku kidaya ta ai ta suna da za ku iya kirgawa ta yi jini ɗaya jini biyu jini uku bil a tsarari bil a tsarari da wata take idda da jinin haila wa gairi haka wanda kuma take idda da watanni da kafin watanni in dai har kun aure ku zo kake su ba ku dace su ba to ba ku da wata idda a kansu a ranar ma an kuka samu miji za su iya yin aure sai Allah ya ce famattu hunna ku jiyar da su daɗi ai ku hunna ku ba su ma ya samta ana ji abin da za su ji daɗi da shi in lam yusalli la hunna sadaqa amma idan ba a ambaci wani sadaki ga wannan aure ba wa illa in ku an ga an yanke sadaki ko har an biya sadaki sannan aka ɗaura aure kuma kuka sake su kafin ku sake su wanda hunna nisfin dukkan ma fa'ad za a ba su rabin abin da aka ambata na kudancin nan ne kadai ba mu san jiyarwa daɗi qala hu ibn abbas ibn abbas haka ya faɗa a tafsirin sa wa alaihi shafi imam shafi amma za ka shi ma haka ya faɗa imam sawi ce ai wa malik shi ma imam malik haka hukunci yake amma za ka amma amma za ka malikiya fa mutallaqatu qabla al-dukhuli matar da aka take ta kafin a take ta in sumiya laha sadaku in an ambata mata sadaki an yi maganar sadaki ko an biya ko an yanki to fala mutu aka la babu ciyarwa daɗi gare ta wala iddata alaiha kuma babu idda a kanta wa in lam yusammi laha sadaku in ba ambata mata sadaki ba bi an miki har takwir da aka aure ta nikahu takwir wala iddata alaiha babu idda a kanta wala atu wala amma za a bata abincin daɗi imma wujubar ko dai kamar cikin hunna din na an wujubin ne wajibi ne in dai ba a baki sadaki ba a bata wani abu na ciyarwa daɗi kamar huwa inda shafi kamar da aka hukunci yake a gudun imamu shafi a mazhabar in dai aka baki mata ba a baki sadaki ba ba a tashe ta ba to ciyarwa daɗin nan wajibi ne akan wannan mutum da ya saki au ko kuma nadba ga mustahabi ciyarwa daɗin mustahabi ne amma huwa inda malikin kamar da yake abu mazhabar malikiya shi imam bani ya yi amfani da ayar bakara da take cewa ala nusi qadruhu wa ala al-muqtin qadruhu to a ƙarshe aka ce haƙƙan ala al-muslimin haƙƙi ai wajibi ne akan dukkan wani musulmi in dai mutumin kirki ne mai kyautatawa mai insani kowa daɗi amma imam mali ya ce a'a wannan umarni na mustahabi ne tunda an ce haƙƙan alal muslimi ne ba ce haƙƙan alal muslimi ne in ka kyautata ka yi abu mai kyau kuma kai kuma ba dole ba ne amma haka malikiya sai Allah yake wa sarrihu gunna in sun tashi sakin mataye wanda kuka tashe su da wanda ba ku tashe su ba to ku sake su sarahan jamilar take kyakkyawa ai kallu ta bi da hunna ku rabu da kafancin su yi tafiyar su sai ku gama iddamin gashi da rawun ba tare da shi nan ba in kuma ba a tashe ta ba ka ba mu gama idda ladar ma za ka iya tafiya gidansu ba tare da an cutar da ita ba ya ayyuhan nabi يا أيها النبي إنا أمرنا لك أزواجك التي آتيت حضورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة من يستنجها كارثة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حال وكان الله غفورا رحيما
يا أيها النبي يا كيوانا النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنك وامو أعلنا لك أزواجك من هذا التامك ما تعينك التي آتيك أجورهن وتنوى الخبر في صداقهم أي أجورهن صداقين فبدي بأجور جمع أجر لا دا أما أنا نقول أجورهن صداقين ما تعينك لك أوراق ka biya sadaki domin halatta maka waɗannan mataye amma malakat ya nuka da kuma abin da damacin ka ya mallaka na bayi wanda ka mallake ka ta hanyar bauta mimma a fa Allahu alaika da abin da Allah ya baka ita a wajen ganima min al-kuffari na kafirai su saboda ribatar yaki yake ka fasiya kamar ka je ku bintu guyayi da duwairiya da duwairo su bintu hali ita tafiya zai muka cikinta a baya ta ce bintu huyai ko da aka tabbata yin nasiya haruna a ki musa tana da tsakon zuriyar annabi haruna da uwa annabi musa wa taqaddama labari ya gabata dai a kanta annaha kanin musali khaybar tana daga cikin rubutattun yaki na khaybara azina nabi sallallahu alaihi wasallam da jihiyatul kalabi alaihi wasallama ya yi izini ga sahabbansa jihiyatul kalabi lokacin da ita tafiya ta zo a rabon jarima ta tafiyatul kalabi shi aka ji jami'atin cikin kakon wata kuyanga musanyen safiya ba a kan zaha da yetul kalabi ya karɓi wata kuyanga ya bar wa manzon Allah ita tafiya hakila bin nabi sai aka gano sallama a ɗaya ta wuce da ta bani ƙuraiza wa nadir ya rasulullahi ka ba wa yetul kalabi tafiya wannan baiwa a matsayin ganima ita kuwa ita ce shugabar kabilar banu ƙuraiza da kuma banu nazir domin da yar shugaban yahuda banu nazir shi shi da wuri yusuf akadam suka ce wahiyar la ta bulu ba ta dacewa da kowa illa na sai da kai ya rasulan nan wa kashi alaihim fitna manzo Allah ta ji tsoron fitina ga sahabbai da suka fara faɗan haka to abun kai ne mutu tunda ya farwa shi da iya ita wannan baiwa tafiya fa ataha fa atahu gaira malala sai ya bashi wata ya karbi ta tafiya a hannun da yake turkalabi kuma a taka sannan ya inta ta a gurin wata gawaja kuma ya aure ta wa banadiha kuma ya fara aure da ita ga huwa rasu ila madina an baro kai bara lokacin ana dawowa garin madina a wannan tsakanin aka yi auren kuma har manzo Allah ya tsora mata idda a wannan tafiya wa fi riwayati a cikin wata riwaya ta kissa annahu sallallahu alaihi wasallama qala laha manzo Allah ya ce masa bayan ya aure ta allaki fiya shin kina da bukata a cikina wa kina so na qalu ta ce na'am ya rasulullahi inni kuntu atamanna zalika fi shirki ni ai ina burin na samu wannan tun ma ba musulunta ba wa kana bi ainiha qatratun a idan ta akwai kore kore wajen fanki da akwai kore wa ta'alaha alama Allah ya tambaye ta game da wannan kore da cikin idan ta wa kana tace inna kana na'ima wata rana ne tana kwace tana bacci wa ra'atu zawm fiha malikihim fi kutiriha a lokacin mutum da take aure wanda take aure a lokacin shine sarkin su na kaibara fi hujriha yana kan cinyarta tana bacci mijinta ya dora kansa akan cinyarta a cikin wannan baccin fara'ad kamaran sai ta yi mafarki ta ga farin wata baka fi hujriha ya faɗo a ɗakin da farin wata ya faɗo cikin ɗakin falan mastai kaza yayin da ta farka mijin ma ya farka aka bara su sai ta bashi labari da wa a wannan kwance da sai faɗa mafarkin da sai ita ba ta san tawilin mafarkin ba shi kuma ya gane falakan ma sai ya mare ta a fuska muƙalar da tamannai na malika ya riba kina gurin ki a wutarkin madina shi har ya gano wannan farin wata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah ya hukunta a ƙarshe da zama matar manzon Allah. Mata tafi Ramadana, ita tafiya ta rasu a cikin wata Ramadana kamkina, talata kamkina shekara ta hamsin bayan hijira. Wudu filat bil baki an binne ta a cikin makabartar baki a ta garin Madina kabarin da yana. Auru da yake wadwaniya daga cikin ma malakatte nunuka min ma'afa Allahu alaika akwai safiya akwai duwaniya bintul hamid الخزائية حكومة يهودا وخزاعة وكان الحديث عن ثابت ابن قيس كما لو كان da aka je da wasu bani mustariki da aka samu ganima ta bayi ta zo a rabon sabit ibn qais ibn shammas al-ansari ibn madina fa kataba shi a gurin ya karya mata fansa tana zuwa a rabon sai shi ne zai da baiwa kudi yake so فجاءت تتو تسأل النبي كما يقام النبي صلى الله عليه وسلم يتيما كما تدعون أبو الرياض لتجاوى نصفر أنت فانشكرنا وعرفت بنفسها تتسند شي كنتا تتجوالية فقال وتتكي إتكي وانش إر وانش mace mai daraja kaza a cikin mutanenta ita ma isarki ce ita bayanin kanta da matsayinta فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إلى ما هو خير من ذلك shin za ki yarda da abin da shi ne mafi alheri akan wannan kudin fansan da kike dai ma ki yake bashi kanki mafi alheri daga wannan shine ko aje an ki zan biya miki kitaba da ki kare fansan naki zan ba ki kudin da za ki je ki bashi kanki wa adagawu miki kuma zan aure ki fa qalan na'am sai kace ka yarda jami'an nasu mutanen da suka ji labari da zalika wannan abu da ya faru cewa manzon Allah ya ba ta kudin fansa da sharadin zai aure ta kuma ta yarda ba a ta kuma da aidihim lil qawla sai ta da duk wanda ke hannun su na mutanen da aka ci su da yaki maza da mata wanda aka kama bayan kin su da yaki na wannan Yahuda bin Musari da kuza duk sauran sahabbai ma suka saki waɗanda suka kama a matsayin ganima وقالوا بك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضاء سلكم من الله عليه وسلم أبوذا مبوتا بسي إلا من الله يا أولي فأبوذا ما سلكم شيء كذا بسك أنت قالت عائشة ما عائشة سنة بعد الأباد لك فما رأيت امرأة وفما رأينا امرأة لم يغن وسمعتها كانت أعظم في قومها بركة منها da kalan mafi girma albarka ga mutanen da zai da ita wannan zuwairiya domin uku cika bai saba da ya mi atu ahli baiti min bani mustalimi ai yanta mutanen gida ɗari da gaske hudan bani mustalimi bai saba da ya adalilin ta ba ba mutum ɗari ba mi atu ahli baiti mutanen gida ɗari wani gidan sun fi mutum goma wani gun sun fi ashirin ma kaka da ƴaƴa da jikoki gaba ɗaya sabon magana suka yanta waɗannan mutane saboda manzo Allah ya aure su wa kasama da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya raba maka kwana bayan an dawo da dina wa kawo ibnu 20 sana a lokacin tana ai shekara 20 wa tutiyat kuma ta rasu sannan ta kamtu shekara ta kamtu na ta hamsin bayan hijira kaga tana da shekara kusan saba'in kenan to shi ne nan Allah yake ba mu labari ya ayyuhan nabiyyu inna ahlana laka azwajaka mun halatta maka mata yanka allati atatu ujurahunna wa tallaka ba su sadaqin ku ka aure su wa ba malakata mulku da kuma abin da damacinka ya mallaka na bayi mimma afa Allahu alayka daga abin da Allah ya baka ganima kamar safiya da ita zuwairiya wa banati amika haka nan mun halarta maka auren ƴaƴan bakkanka wanda kuke kaka ɗaya kamar zainab bintu jahashin kenan wa banati amma duka da ƴaƴan gwaggwannin ka mata irin su zainab bintu jahashin wa banati khalika da ƴaƴa mata na kawunka wa banati khala duka da ƴaƴa mata na innoninka mata allati hajarna ma'aka amma waɗanda suka yi hijira tare da kai wanda suke musulmai sun yi hijira daga maka zuwa madina bi khilafin man lam yuhajirna da safani waɗanda ba su yi hijira ba ko da sun musulunta inda suna zaune a garin maka ba su madina ba to Allah bai halatta masa auren su ba har sai sun yi hijira sannan Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan duk adabi da na inna ahlanna laka mun halatta maka imra'atan mace mu'minatan mu'mina in wa ba su nafsa halin da in dai ta yi kyautar kanta ga annabi saboda da ita ta ba da kanta ga annabi amma da sharadi in arada nabiyu an yastanki ha in annabin yana so ya aure in ta yi masa yana so ya aura ai ya rubu nikaha ya nemi auren ta bi gani salati ba tare da sadaki ba wannan kurufiya ce ta manzon Allah duk masu da zo ce ta ba da kanta gare shi ta kawo kyautar kanta in yace ya karɓa to ta zo matarsa kamar da imamu kawo ya ce zahirul aya zahirin wannan aya abin da take nunawa annan nikah auren ran aqidu yana kuruwa fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam dirhi bati cikin haƙƙin manzon Allah auren sa yana ɗauruwa daga matan nan ta ba da kyautar kanta in da yace ya karɓa shi ke nan take abin ta zama matarsa ba tare da sadaki ba ba tare da alwali ba ba tare da siga ba ba tare da shedu ba wahina irin to yayin nan fatakuna min khususiyatihi wannan hukunci ya da cikin khususiya ke banta ta manzo Allah sallallahu alaihi da Allah ya masa wan nisa'u allati wahabna wahabna anfusahunna mata da suka bada kansu ga manzo Allah sallallahu alaihi ya aura arba'un guda hudu amma wanda suka kawo kansu suna da yawa sun fi goma amma wanda ya karba ya aure suka zama mata haka guda hudu ne akwai maimuna bintul hali ita ba ta kawo kyautar kanta manzo Allah ya karba ta zama matarsa wa zainab bintu khuzaima ummul masakin al ansariya zainab din kasan guda biyu ce akwai zainab bintu jahsh yar uwar abdullahi ibn jahsh ba ita ba wannan Allah ne kaura auren da yake sa jibrilu ne da kada ita wannan zainab bintu khuzaima ita da ake ce masa ummul masakin uwar miskinai saboda ina tana da sana'a tana yin jima majamiya ce ita ko annabi ya kawo ko bai kawo ba tana da kudin da za ta yi ce ba ta yi abincin ta in an rasa abinci a ko ina aka zo wajen da ana samu idan miskinai suka yi bara suka rasa an suka zo wajen da suna samun abinci ƴaƴan sahabbai da suka yi shahada suka yi shahada a wajen yaki ko sai ta take ciyar da su da kudin aljihunta kullum tana yin jima za ta siyo fatu ta jere ta sayar da samu kudin da ta ciyar da miskinai saboda haka aka sa masa lakabin umul masaki zai mai binta ku zai ma'uwar miskinai al'amfariya a lokacin da manzo Allah ya kusai wafati ya tala matarsa ya ce musu farkon wacce za ka fara lissata in na yi wafati wacce ta fi ku tsawon hannu yana cewa awwal kullu duhuqan bi haɗuwar kunna yadda wata za ta fara ji na lahira in na yi wa faɗi ita ce wace ta bi ku tsawon hannu ita kuma gajeriya ce hannunta gujin ba yi da tsawo idan bayan wafatin manzon Allah sai ba ta manzon Allah su zo su dinga gwada tsayi a jikin bango kowace ta daga hannun nan sai ta ita hannunta sai a bayan kan da tere hannun duk hannun sauran matan ya kere nata kuma sai ta fara rabuwa a cikin matan manzon Allah sai na Aisha ta ce to a ce tsawon hannun da manzon Allah yake nufi ba na zahiri ba kyautar da take da ce da mutum shi ne dogon hannu saboda yawan miƙar kyauta da sadaka da take yi ummul masakin ita ma ta kawo kanta ne wajen annabi ya karba ta zama matar da ummu shiraykin binti jabir da ummu shiraykin yar jabir wa kaulatu bintu hakimi da kaulatu yar hakimi waɗannan guda dukkan sun ba da kyautar kansu ga annabi kuma ya karba ya aure wa alam ka sani annahu yahrumu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwudul hurratil kitabiyya shi kuma shi manzo Allah an halata masa kyau ya kalli kyautar mace ko da ba sadaki amma kuma an haramta masa ya auri mace ahlul kitabi yantacciya wanda su kuma muminai an halata masa auren ahlul kitabi yantacciya shi an haramta masa lima fil hadisi saboda abu da yau cikin hadisi manzon Allah yace sa'altu rabbi na roƙi ubangiji na azza wa jalla Allah uzawwija illa man kana min fil jannati kar ya ba ni dama kar ya aura mun kowace irin mata sai wacce za ta zama tana tare da ni a gidan aljanna ba a dani kuma Allah ya ba ni wannan abin da na roƙa ba ga ni ya aure wacce ba musulma ba ahli kitabi kaga za ta zama matarsa in ta mutu ba ta musulunta ba kuma kaga ba ya aljanna ba ce wancan alƙawarin ya tashi kenan saboda haka shi har ya gama rayuwarsa bai taɓa auren ahli kitabi wata ba ta musulunta ba ƴantacciya ba ولقوله تعالى دليل نبي كما da aka haramta masa auren yantacciyar ahlul kitabi domin fadin Allah ta'ala da yake wa azwaju ummahatu ba ta yin manzon Allah uwayen mu'minai ne to wala yaziku an takuna al-mushrikatu ummul mu'minin ba ya dacewa ku a ce mushrika wata ba mu'mina ba ta zama uwar mu'minai wa yahrumu alayhi aidan nikahu al-amati walau muslima sannan auren ku yanga ko da musulma ce ita ma haramun ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an halatta wa musulmi da sharadin idan ya ji tsoron yin zina ko ba da kuɗin yantaciya bi anna nikaha domin auren ku yanga musulma majrutun bi amrin an sharɗanta shi ne da al'amura guda biyu wato an halatta shi ne da sharadi biyu na farko kawful alal tsoron yin zina wa adabu wujudi maharin hurratu da kuma rashin samun kudin da zai aure yantaciya wa kilal amrin duka wannan al'amura guda biyu maqudun zunu Allah ta shi wannan sharadi daga manzon Allah shi dai baya tsoron zina matan har guda tara ko gayi da mata dai manzon Allah ma'asumi ne baya tsoron zina sannan kuma batun wai bayi da kudin aure yantaciya wannan shi ma bai taso ba saboda haka ya zama bai halatta ya auri ku yanga musulma ba ballantana ya haihu da ita abotar da ɗan da ya haifa wa amma tasiri bil amatul kitabiyya amma yin sadaka a haƙƙin manzon Allah da ku yanga wa take arin kitabi ba aure ba ba kuma wato ba auren ƴantacciya kitabiyya ba ba kuma auren ku yanga arin kitabi ba a baiwa ce ya mallaka kuma bata musulunta ba ya yi sadaka da ita kuma an kitabi ce ne wannan hukuncin ba da yake ba fiye khilafu akwai tsakanin malamai a ciki amma dai maza Allah bai yi sadaka da wata mata wacce ba musulma ba amma shin haramta masa aka yi ko ko shi ne ya tsantsanne kyama bai yi ba akwai tsakanin malamai a ciki to Allah ya ce wa mur'atan mu'minatan mun halatta maka auren mace mumina in wa ballam ta min nabi in ta ba da kanta ga annabi in arada nabi in annabi yana so an yi kiya ya aure ta amma wannan khalifa sallaka kusufiya ce gare ta ya rasulullah halaccin khalifa din ke bantacce ne naka gare ta kai kadai min durin ruhin na banda sauran mu'minai ai annikahu da lafazin hiba yin aure da lafazin kyauta yin gari sadakin ba tare da an biya sadaki ba wannan kusurciya ce da Allah ya keɓance ta gare ka bar da sauran muminai sauran muminai kam dole sai an biya sadaki an yi siga shaidu sun shaida sannan aure yake halatta Allah ya kada alimna ma faraduna alaihi hakika mun san abu da muka farlanta wa mulai fi azwajihim cikin zama da matayensu na aure min al-aqad na hukuncin hukuncin shari'a bi Allah ya zidu ala arba'i bi quwwatin daga cikin hukuncin hukuncin da Allah ya farlanta wa mulai kar su ƙara mata akan mace hudu wala tazawwaju kuma kar su yi aure illa bi wali sai da alwali wa shuhudin da shiru wa maharin da sadaki sannan kuma suka nau'i shi da tsira wa ba malakat aymanuhum sannan mun halatta musu mun sanar da su abu da muka farlanta musu cikin abin da da mutum su yan mallaka min jima'i na ku yanzu bi shira'i ta bangaren sayani ya halatta ya sayi baiwa da kudin sa yayi sakaka da ita wa gani da wani saya ko kyauta aka bashi ko gadar ta yayi ya an ta kunal amatu amma da sharadin ita matar ta zama wannan ku yangar mimman ta hindu limari ki ya tana da kusurta ta halatta ga wanda ya mallake ta kan kitabi yake kamar ahlul kitabi ko musulma bi kilafin bazusiya da tsakanin bazusiya ne bautar rana ko mai bautar wuta ko ya mallake ta sai kamar aikin bauta amma bai halatta ya sa haka da ita ba wal wasaniya da mai bautar gumaka bai halatta dan ya mallake ta bai wata inda ba ahlul kitabi bace ba musulma bace ya yi haka da yadda in tana bautar wani Allah. Wa an tastabri a sharaɗi na biyu kuma ta zama ta yi istibra'i kabla waɗi kafin ya take ta lokacin da ya mallake ta. To ba zai take ta ba sai ya ga ta guda ɗaya. Duka wannan Allah ke mun riga musu abu da muka farlanta musu cikin hukunce hukuncen mata yansu na aure da kuma abin da damucin su ya mallaka na bayi. Bi kai la ya kuna alaika harajin wannan hukunci da muka yi ya rasulallahi domin kada wani kunci ya kasance gare ka har ku shi ne fikun kunci tun nika a cikin lamarin aure wa kana Allah Allah ya kasance gaburan mai yawan gafara ne shi ma ya azuru ta hazu an suke abun da kiyayuwa gaban da yake da wahala abun da ya san ba za ku iya kiyayewa ba to Allah ya gafarta mu rahiman kuma Allah bai jin tsaye ne bi tawfi'ati da yalwatawa da yi zalika cikin wannan in ba za ka yi aure a gaskiya ba to ka aure ku yanga in mata hudu da kawawa sun ba kaɗan to ka yi sadaka a kofi ya yi duka wannan Allah ya yi da domin tausayawa da yalwatawa ga mai gina na'am ترجي من تشاء منهن وتؤمن إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أبرك فلا جناح عليك ذلك عدل أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن قلوبهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
turji man ta sha'u bin hunna Allah ya ce ya rasulullahi kana iya kawo duk wacce ka so nuna daga cikin matayen naka turji din nan ana karban bil hamzati da alhamdu a wata kira ai turji ba ba ainun ba na komowa ba na rada a yanzu mai ainun ba turji bil hamzati wal ya'i da kuma ya a wata kira irin ta turji badalahu ya za ta zama da dal alhamdu ai to akiru kana iya jikin da man da sha wacce kaga dama min huna daga cikin matayen nan naka guda tara ai azuwa daga daga cikin matayenka ka iya zinkin zata an nauratiya ga wani kwananta ma'ana kana cikin ɗakin mace yau kwananta ya ƙare za ka bar ɗakin to ka iya ci gaba da zama ka zinkin ta wa waccan wanda za a koma mata gobe ko jibi ko gata ka koma mata an baka wannan damar wato wuce dai kamar ta sha kuma kana iya taro ai ta gudu dai kamar ta sha kana iya taro wacce ka ga dama nuna daga cikin su fata'ati ya sai ka zai ce mata wanda ba kwananta ba ne in ka ga yau ita kake bukata ka kwana da ita to za ka iya tarewa ɗakin da ko ba kwananta ba ne wa manim da gaita min man azanta sannan kuma duk wacce kake da bukata daga cikin wanda ka kaurace mata min da ke kuma da galaba kwana wanda da ka batta ba ka zuwa mata tsawon kwanaki rana tsaka kuma sai ka ji kana sha'awar tarewa ɗakin ta to shi ma fala duna alayka babu laifi a gare ka dan ka koma mata fi ɗalabi ya cikin fitarta da kai wa gani ya ilaika da kawo ka da kai zuwa gare ka ku yi da fi zalika an ba maza Allah zaɓi cikin wannan ya iya zama a ɗakin da ya ga dama ya iya zuwa ɗakin wacce ya ga dama ya iya kirawo wata da baro ɗakin da daga inda yake ta same shi ba da an kama da kisan wajiban alai bayan da farko raba kwanan ya zama wajibi a gare shi wannan ayar kamar tana sassauta wancan wajibci ne an soke hukuncin wajibci raba kwana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zalika ai a takhir wannan zabi da Allah ya baka adina shine ba ai aqrabu shine mafi kusanci an taƙarra a yi nuna cewa idanuwansa da samu nutsuwa su waɗannan mataye na kan samu nutsuwa da kwanciyar hankali wala ya hazanna kuma ya zama ba za su yi bakin ciki ba wa ya razaina kuma su yarda bi ma aje da hula da abin da ka ba su ai ma su shirya abin da aka ambata al mukayyir biyo da aka baka zafi a cikin sa kulluhunna dukkan su gaba daya Allah yayi wannan ne ba dai cutar da su ba dan su ma su samu nutsuwa ke da abin da kai yanke na hukunci wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san abin da ke cikin zukatan ku min amrin na lamarin mataye walbai da karkata ila ba'dihin da zuwa ga shashi dole zuciya ba za ta daidaita san mataye ba dole sai ta fi son wata akan wata inda Allah dama ya faɗa su nisa cewa fala ta yi kullal mai da ta zuwa kan mu'allaka walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau hadas ba za ku taɓa samun ikon daidaita kan mataye a zuciyar ruwa walau harasu ko da kun yi kwaɗayin haka inda kun auri mace fiye da ɗaya to dole sai kun ji a rasu kun san wata a kan wata amma abin da ba a so ba za ta yi kullum mai kar ku karkata a zahiri dukkan karkata har a gane cewa kun fi ƙaunar wacce a kan wacce ba da zaruwa ku kyale ita waccan da ba ku gudun kan mu'allaka kamar a ban ratayarwa kamar zakara a rafiya sun ce baya tara mu'allaka ita ce kai ba za ka ce mata ba zawara ba tana da gudu kuma ba za ka ce mata matar aure ba miji baya harka da ita to Allah ya haramta wannan amma abin da yake a zuciya to wannan Allah ya san ba fi qulubikum abin da yake cikin zukatan wa inna ma kayyarna ka fihinna ma'ana cewa ya rasulullahi mun baka zafi cikin waɗannan mataye naka taysiran alayka fi kulli ma aradta domin sauƙaƙewa gare ka cikin dukkan abin da kake so wa kana Allah Allah ya kasance aliman masanin bi khalqi da halittarsa aliman kuma mai hakuri ne an isabihin ga gurbin yi musu hukuma wannan magana da Imam Sawi yake wato farkon ayat da Allah ke turbi man ta sha'a zungunna yadda ittafaqa al-mufassiruna ala anna al-maqsud min hadhihi al-aya dukkan malaman tafsiri ba saɓani sun ittifaki abin da ake nufi da wannan aya a tawfi'atu ala rasulillahi yalwatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi mu'asharatihi li nisa'ihi cikin zamantakewarsa da matayen wannan babu saɓani wannan ayar ta gode dan ta yalwatawa manzon Allah wakta da ku amma malaman tafsiri sun yi saɓani fi ta'awili cikin fassarar ma'anar wannan tawfi'a ko yalwatawa wa asahu ma kila fiya amma mafi ingancin maganganun da aka faɗa a cikin ma'anar wannan yalwatawa shi ne at-tawfi'atu ala rasulillahi yalwatawa ga manzo Allah sallama fi sarki kisbi cikin barin raba kwana ya kwana a inda yake so ya tare ɗakin da yake so ya ƙaure ya koma inda yake so fa kana la yajibu alayhi kisbu bayna zawjatihi manzon Allah ya zama to a dalilin wannan aya raba kwana tsakanin mata yan ba ya zama wajibi a kan limaru ne domin da hadisin da aka rawaito an Aisha ta radiyallahu anha qalat tace kuntu abalu ala nabi sallallahu alaihi wasallama ni na kance ina kishin annabi sallallahu alaihi wasallama ala lati wa habna anfusahum li rasulillah akan mata yayin da suka bada kyautar kawunan su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi kishi da waɗanda suka bada kansu ba shi ya gani ya ga ya auro ba wa aqulu har ma ina cewa a wata aqulu man azwaj ta li rajul yanzu mace dama za ta yi kyautar kanta ga namiji falamma azza Allahu azza wa jal wa amma yayin da Allah ya saukar da wannan aya turji man da sha'anin hunna ka kawo wacce ka ga dama daga cikin su mutuhu ilayka man da sha kuma ka tare ga wacce ka ga dama daga cikin su wa man gaita min ma'azata da duk wacce kake da bukata da wacce za ka kaurace mata to da aka saukar da wannan aya kalin ya Aisha nace kultu sai nace wa manzo Allah wallahi ma ara rabbaka illa yusari fi hawa na rabe da Allah ko da ni dai ba na zato ubangijinka face yana gaggawa da cikin abin da kake so Allah baya yin komai sai abin da kake so shine ma'anar zancen nan na rantse da Allah ubangijinka ba abin da yake sai abin da kake so wakil aka ce inna zalika fi wahibati anfusihim aka ce wasu malamai daga cikin fasuwar da aka yi masa fani yalwatawa wannan hukuncin turfi mana sha min hunna cikin mataye da suka ba da kansu ne ga annabi kyauta to wahin irin an yi amfani da wannan kaulin kai kubul ma'ana ma'anar wannan aya da abubu man shi ta hunna za ka ɗauko wacce ka ga dama daga cikin su ka kwana da ita watturuku man shi ka ka kyale wacce ka ga dama ko wata nawa ne inda ita ta kawo kanta kuma ka kalma wannan magana ta biyu kenan wakila a ƙauye na uku aka ce inna zalika fi talaqi wannan cikin magana take ne fal ma'ana laka talaqu man shi ta minhunna an halatta maka ka saki wacce ka ga dama daga cikin su wa imsaku man shi ta kuma ka rike wacce ka zo daga cikin su shi da turji man ta sha'u kana iya rike wacce ka ga dama daga cikin su da aka ce wa mulka gaita da wacce kaga dama min ma a zanta daga wacce ka kaure din mata ka iya sakin wannan a kaure na uku kenan to wa ala kulli hali akan kowane hali dai da ake nufi da wannan aya fal ayatu ta wannan aya dai ma'anaha ma'anata at-tawfi'atu alai yalwata wa manzon Allah bi amrin bi sa cikin labarin mata na'am
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن لجد وعدك وعجبك حسنهن ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
Allah ce la yuhibbu laka nisa'u min ba'd ya rasulullahi auren wasu mataye a nan gaba baya halatta gare ka in ba su bayan waɗannan mata za ka guda tara allati iktarnaka wanda suka zaɓe ka a baya ba Allah ya ya ba su zaɓi ba Allah ya ba su zaɓi wa in kuntum la turiduna Allah wa rasulahu wad dar al akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati kulli ajran azima kuma suka ce sun zaɓi Allah da gidan lahira to sai Allah ya ce to tun da sun zaɓi Allah da manzonsa da gidan lahira to kuma baya halatta ta tsarin da wani aure bayan waɗannan mata wala an tabaddala bihinna min azwaji kuma baya halatta ka musanya min azwaji wasu mata ya bihinna da waɗannan mata ya naka guda tara a cikin wannan fi'ili mudari an tabaddala bi kanki idan ta aini ya zo da barin ɗaya daga cikin ta guda biyu ai an ta tabaddala da asalin lukar fil asli sai aka cire sai aka ce wala an tabaddala juna min azwaji da an tsallika hunna cewa ka sake su au ba abu ko ka sake wani bangare daga cikin su ko danki ha badala man tsallaka ka aulo musani wacce ka sake duka wannan aya ta hana la yahillu laka baya halatta gare ka kai wannan walau azabaka husnuhunna ko da waɗanda ka hango kana so ka auro kyawun su ya kayatar da kai ya burge ka bai halatta ka ƙaro aure a kan waɗannan mata yi guda tara ba illa ma mu da kake mini ku sai dai abin da dama sai ka yi mallaka nuna jima'i da ku yanki na sadaka to fa da an fa da hidu laka wannan kan tana halatta gare ka kai sadaka da baiwa wa qad mallaka suna sallama ba da hunna mariya hakika Allah sallama bayan waɗannan mata ne guda tara bai ƙara yin auren ba amma ya yi sadaka da yanga mai suna Mariya Turkiya wa wani lahu Ibrahim ita ta haifa masa ɗansa Ibrahim Mu'azzam amma tafiya ya ce amma shi ta yi Ibrahim Mu'azzam ya rasu sai a cikin rayuwar maza a sallama maza Allah da ban ƙanin su a ya'ya matan ba guda ɗaya ya ce ita ce da yi ta suna Fatima ita ma bayan wata shida kuma ta yi shi ta yi wa Fatima amma ba wannan tsarin ya an jinkirta shi ne wannan hali akwai ayar da ta halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ke yin aure da ya ga dama kamar da suka karanta ta jiya ma kana ala mudi min harajin fi ma farata Allah la manzon sallama babu tsari cikin abin da Allah ya halatta masa da yin aure shine ma farata Allah to sai ya zama an ba shi dama bayan wannan hannun in ya so ya iya ƙara yin aure amma dai ma Allah ya ƙara yin aure ba a kawo waɗannan mata da guda ta sai dai sadaka da yadda mare su tukiya wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance mai kiyaye wani da dukkan gwamnati hukunta hukunta da Allah ya hukuntawa to yana yin domin ya kiyaye bayan sa mummunai daga faɗawa halaka kuma ya yalwata musu domin kan su shiga cikin kunci Allah yana kiyayewa ga bayan wannan baiwa da aka yi magana da cewa mallaka suna sallama ba da ruhu mariya ya auri bai wata imamu na wace ai ba aure ba ya mallaki sadaka ita ce malikin turkiya a hada halahu al-muqayyisu malikul kirdi sarkin misra al-muqayyisu wanda a lokacin misra ba laraba bane kintawa ne sarkin su na kintawa kabilar fir'auna wa ma'amu misra wal askandariya su ne mazauna Misra a wancan zamanin da kuma birnin Askandariya. Wa zalika dalilin wannan mallaka da mazala ya yi wa Malikul Kisiya. Annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha lahu Hafiba ibn Abi Balta'ata. Mazala ya aika wa shi al-Muqaddis Malikul Shirki. Sahabinsa mai suna Hafiz ibn Abi Balta'ata. Ya aike shi da kitabin da wasiƙa yanzu yana kiran wannan sarki na misira fi a cikin wasiƙar na ila islami zuwa addinin musulunci suratu surar yanda wannan takarda take farkon ta manzo Allah ya sa a rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah wasiƙa daga muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam ila al-muqayyisu azimil kibri zuwa ga sarki muqayyisu shugaban tsawa salamun ala man ittaba al-huda amma Allah ya tabbata ga dukkan mutumin da ya bi shari'a amma babu bayan haka fa inni ad'uka bi ayatil islam ka sani ni fa ina kiran ka da kiran kira na addinin musulunci aslim taslam ka musulunta zaka kukuta aslim ka mika wuya ga addinin musulunci taslam zaka kukuta ba za mu yake ka ba ba za mu washe zuciyarka ganima ba asilin ka musulunta yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka lada addinin ka guda biyu addinin ka na kiristanci na nasara da kuma addinin ka na musulunci ka musulunta fa in tawallaita in ka juya da baya ka ki karɓan musulunci fa inna ma alayka ismul qibla to zunubi da kibdawa suka dauka na rashin musulunta yana kanka bi ma'ana bayan zunubin su na kafirci kai ma kana da kamashin saboda ka cika musulunta ballanta na su koyi da kai kafin in sarki ya musulunta aka sanin mabiyar da su za su musulunta ya sa maza Allah ya ce idan ka ki musulunta to fa inna ma alaka ismul kibbi duk zunubin kibdawa da musulunta bai na wuya sai maza Allah ya ce ya ahlul kitab duk a cikin wasiƙa ya ku ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayyana wa bainakum ku taho zuwa ga wata kalma da take madaidaiciya tsakanin mu da ku mu mun yarda da ita kuma kun yarda da ita kada mu yarda da Allah la abuda illa Allah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala mu shirka bi shi kar mu tarayya da da Allah da komai har zuwa karshen aya wallan ma ja hadibu bil kitabi yayin da shi hadibu ibn abi balta aka yi da wannan wasiqa illa al muqawqif zuwa ga shi muqawqif wajadahu bi sanad al mutraba ya same su daga askandariya a birnin askandariya birni na biyu mafi girma a bisa fa da ba hu ilai sai mika masa wannan wasiƙa ta manzon Allah fa qara'ahu muqawqi ya karanta wannan wasiƙa thumma ja'alahu fi hukin ya sanya shi a cikin wata gafaka min aji ta fata wanda yake ajiye sako mai muhimmanci in an kawo masa wa katama alaihi kuma ya yimke bakin wannan fata wanda fa'ahu ya miƙa wasiƙar a cikin wannan fata ila jariya zuwa ga wata baiwa da take kula da wasiƙunsa. Kun ba ka taɓa jawabin sannan shi ma ya ɗauko alƙalami ya rubuta amsar fi kita da shi ma a cikin wata takarda ko wata wasiƙa daban suratu kamanni yadda wasiƙa tasa take shi ma yake bismillahir rahmanir rahim inda su ma ahli kitabi ne duk san bismillah yake bi muhammad ibn abdullahi shi ya fara ga wanda zai aika wa manzala shi ya fara tasa yin muhammad ibn abdullahi shi kuma ya fara da wasiƙa zuwa ga muhammadu dan abdullahi sale da yinan muƙauƙin daga muƙauƙin azimin sirri sarkin kintawa salamun alaika aminci Allah ya tabbata gare ka amma babu bayan sallama laqad qara'atu kitabaka haqiqa na karanta wasiqarka wa fahimtu ma zakarta fi kuma na fahimci abin da ka faɗa a cikin su wa ma tad'u ilayhi na fahimci duk abin da kake kira zuwa gare shi wa alimtu kuma da ma can na san annan nabiyyan kalbaki akwai annabin da ya rage bai zo ba akwai annabin da muke sauraro kalbakiya ya yi saura ya wanzu muna sauraron zuwan wa ma kuntu azunu amma ni ba kasance ina da kansa a ko ina ba illa annahu yakhruju bi shani ina da kan zai fito ne a kasan sham kai kuma gashi yanzu kai a kasan ne su ga kake wa qad akramtu rasulaka haqiqa na karrama jakadanka hatib ibn abi balta adam ay fa innahu qad da fa'a da hu mi'atu dinari shine ya karrama jakadan ya ba shi dinare ɗari wa kamsatu azwajin da tufa na alfarma irin na sakuna guda biyar wa ba'attu laka bi dariyatin kuma yanzu na aiko maka da wasu kuyangi mata guda biyu lahuma makanu tilkib da azimu suna da matsayi da daraja mai girma a cikin kabilar mutakin dawa wato kyawawa ne waɗanda kowa yana son ya same su amma ban ba da su ba suna da matsayi a wajen kibutawa ga suna aiko maka da su aiwa kuma yanyin nan guda biyu su ne mariya su iya wa sirina da kuma wata mai suna sirina guda biyu nan ya aiko wa manzan Allah to sai manzan Allah ya yi sadaka da sirina a wato da mariya su iya ya yi kyautar sirina ga Hassan ibn Thabit lokacin da ya masa wani bincika na yabo sai ya bashi kyautar ita sirina wa ishirina sauban sannan ya kara masa da wasu mayabai guda ashirin yin kibati misira daga saƙar ƙasar misira wa tsiban da turare mai yawa wa udan da turaren wuta wa niddan da turaren littu shi ma na wuta ne wa niskan da turaren littu duk nau'i ne na turare ma alfi misali minar za tare da kuma nauyin zinare guda dubu wa ma'a kadai min kawari da tare da kuma korai na falba wa magalatan da wata alfadara liru kudi ta hawa wa ada ilai dariyatan ukura kuma ya kara da wata baiwa daban ziyadatan domin kari ala jari ne akan waɗancan guda biyu wa kirsiyan da kuma wani bawa dandakakke wanda zai dinga taya mata aiki kasan suna dandake bayan a wannan zamanin kamar da ake dandake dan zaure sai a jefa shi a cikin gidajen kai wa mata daka da tankaɗe da zuka da tuka zuwa da sauran ba da wani amfani sai aikin cikin gida shi ne kisiya yuqalu lahu ma'bud sunan wannan dandake ma'bud wal bakalat ta wannan alfadara da muƙauki ya aika wa manzon Allah shi ita ce zulzulu wanda manzo Allah ya sa masa suna dulzulu wa kana shabau ta kasance mai baki da fari ne launin wa farasan kuma ya hada masa da wani doki wa huwa bizaz shine doki manzo Allah ya suna al-bizaz fa innahu sa'ala hatiban domin shi mubakin ya tambaye hatib ibn abi balta aka kafin ya bada doki yace mallabi yubu sahibuka min al-khayr to wannan aboki naka yana nufin manzo sallama me abin da ya fito daga cikin dawakai فقال يتي مسا يتي مسا الاشقر بفتح فتي واتو لتبر تبر شيء شعواكم بمكي لفن sai ya zaɓo irin wannan ya bashi waƙattar wato tarakat inda hu farasa ya ce waƙattar rasu inda hu farasa na bar wani doki a wajen da yuƙalu da ana tawasa almartajin ita shi hafi da wakan guda biyu ne zaɓaɓɓu to sai tambaya wa jerin wanda manzo Allah ya fi so da ya gaya mana shi ya ba shi irin wanda annabi ya fito sai ya bar tsayan a wajen ban ta kaba da farasa min kai misra sai ya zaɓo masa doki daga cikin dawakan misra a wanda kurkufa wancan da aka zumanta fa a tare da hannunsa ya ɗora masa sirci wa aljanna ya sa masa rinzani kuma farko mai nuna shine kuma dokin sa wanda ya fi so wa ada ilaihi asalan ya aika wa manzon Allah da zuma min asli kulliha daga zumar garin kullu na kasar misra sunan garin al-kullu ƙaryatun wata alƙalar da yin ƙorani da cikin garuruwan Misra a ciki aka samu wato hasanun gunnani wani babban malami da aka yi hasanun gunnani to mutumin garin gunnani ba a ajaba biyu sallallahu alaihi sallama manzo ya yi mamaki irin wannan ajiya da wannan sarki ya aiko musamman wannan abun hawa na alfadara da wannan doki wa qala manzo Allah ta in kana haza asluhu wato yayi mamaki daɗin irin wannan zuma ta kasar Misra da manzo Allah ya kawo da ya kankana ya ce in je wannan ita ce zuma to fa haza a ala wannan zuma ita ce mafi zaki a cikin duk wata zuma da ake kawo kuma da haji da baraka da na manzo Allah ya yi addu'a cikin wannan zuma yayi addu'a cikin wannan zuma da barka da albarka kuma ko ka yi addu'a ga wannan sarki muka yi su Allah albarkace shi da mulkinsa da sauran shi dai bai musulunta ba a tarihi amma kuma addu'ar manzo Allah ya nuna lafiya har yanzu da mulkinsa ba a ci misira da yaƙi ba sai zamanin sai da na Umar bayan wafatin shi mu kauke su to shi ne dan malik ya ba mu labari in ba malik iya ba ba watan mata da manzo Allah ya dora da ita bayan wacin guda tara duk da Allah ya janye tsarin da ya masa na damar ƙara aure amma da auren wata majalisa ta ka dai da zama da tuntuciya ya yi wa allazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام بين منزله إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا فهمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من العدل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أحمر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكروا أزواجه ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
wannan aya ta ya yi wa allazina amanu wa tudkhulu buyutan nabi nazalat fi sha'ni walimati zainaba bint jahsh ta sauka ne a dalilin walima da manzo Allah ya shirya auren da yayi da zainab bint jahsh ina bana biya lalar da ya kwanan aure da ita sallallahu alaihi wa sallam an anas ibn malik ya rawaito wannan hadisi da Anas ibn Malik kala ya ce kuntu a'lamun nas ni na kasance mafi sanin mutane bi sha'anin hijabi da lamarin tsari da Allah ya fa karhi da ujub lokacin da aka rabar da ayat tsari wa kana awwalu ma unzila farko abu da aka bani farkawa na tsari fi bina'i rasulullahi ya zo ne cikin kwanan auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi bi Zainaba binti Jahsh da Zainab binti Jahsh hina asbaha annabi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari a rusan a matsayin ango biha da ita Zainab fa da al qawma manzo Allah ya gayyato mutane sahabbai fa asabu min al-ta'ami sun ci abinci sun koshi sun makaraju sannan suka fita wa baki rahadu sai wasu ƴan tsuralun mutane su kuma suka ci gaba da zama an ce rahadu daga bakwai zuwa tara ko takwas ko tara ba su kai goma ba dai bayan sauran mutane duk sun watse sai wasu suka zauna suka ƙi fita inda nabi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin ba a saukar da ayin tsari ba fa a tsarin suka tsawaita zama fa فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ya gaji da zama da su a ɗakin amaryarsa ya fita fakare da ya tashi ya fita ya bar su wa kara da ma'ahu ita ma ta fita tare da shi da kai ya kurdu wai dan su suka ga dai ango da aula sun fita ai sa jin nauyi su ba su fita daga ɗakin ango fa mashan da biyu annabi sallama ya tafi wa mashatu ni ma na tafi hatta ja utubata hujrata Aisha har sai da yake kofar ɗakin nana Aisha yake tsakanin da tazara yayi kamar can ya tafi kuma zanna annahum qad kharaju sai zato cewa waɗancan mutane sun fita faraja da ya dawo wa rajatu ma'ahu ana yake nima na dawo tare da shi hatta idza da kala ala zanaba an da ya shiga ɗaki ita Zainab din fa idahum juludun sai kansu tashi duk a zaune suna nan lam yaqumu har yanzu ba su tashi فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يساك كوما واحد ورجعت نيما نكوما تعالى شيء عنه حتى إذا بلغه هجرة عائشة حسين يساك جوا ديدي لكن على عائشة وظن أنهم أدخلوا في الليل وكان سمتبي فرجع يداو ورجعت معه نيما نداو تعالى شيء عنه فإذا هم يعين يتدعوا قد خلصوا ألوك شيء يتكبتا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينهم سترة ألوك تمرضى بين سوك لا بلغ أكاني لا بشيء wa unzila alkitabu a wani lokacin kuma aka saukar da wannan aya ta hijab cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya la tadkhulu buyutan nabi kar ku dinga shiga tsakunan makayan annabi ba wai gidan ba ku har aiki suke yi saboda babu tsani to babu aya duk zamanin jahiliya an saba da musulunci ya zama haka ake rayuwa to sai Allah ya daga nan nan gaba kan ku ƙara shiga ɗakunan matayen annabi illa an yi umarna na kun zai in an muku izini fit dukuli cikin shiga ɗakunan matan annabi shi ma duk du'a ila ɗani in an kira ku ne zuwa ga cin abinci to fa tadkulu sai ku shiga shi ma gaira nazirin ilahu ba tare da kuna sauraron nunar abincin ba ba za ku shiga ku zazzauna kuna jira a gama tuwo a kawo ba sai tuwo ya nuna an kawo an ajiye an kira ku sannan ku shigo ku ci ina hukun na ayyana da mu ba tare da kullum na muntaziri na ina mu shi ne naziri na din kuna ma haka walon nunansa ba walakin sai da za ku fito idan aka kira ku aka ce ku zo abinci ya nuna to fadkulu ku shigo sai za ku yanzu idan kuka ci fanta shigo to kuma ku wace kar wanda ya kala zaunawa a ɗakin matar manzon Allah ma'ana wala tamkutu kar ku zauna musta'anisina kuna masu cewa a junan ku da hadisin da yin hira min ba azkun zalim a junan ku inna zalikum haqiqa wannan almuku zama da kuke yi a ɗakin manzon Allah kana yuzin nabiya yana cutar da annabi bayan sa yi muku shi kuma yana jin kunyar ku an yi ku rika kuma yana kunyar ya fitar da ku ya ku tashi ku tafi wallahu la yasahi min al-haqi shi ko Allah baya jin kunyar gaskiya baya jin kunyar ayyukan da kun ya fitar da ku ai la turku bayanu baya balin bayani gaskiya duk inda take wa qur'a aw tashra an yakafu yastahi biya wahida da ya ara guda daya Musa la yastahi da ba janga wani ne ko ko dai ya ce yawa janga wani ne wato alama ta na a wata kira a wata kira babu shi duk inda ka ga an kawo jangawai ne ko an masa wasali kamar ataniyar lawa ka ga wani har da wasali yana da shi to akwai kira'ar da babu shi amma ka ga an kawo ya ko ya ara to kowace kira'a tana da wannan yar amma a kira'a mu ko a irin namu duk inda ka ga jangawai ne to akwai kira'ar da babu shi yar guda ɗaya ko kuma kwata-kwata babu shi ma ataniyar lawa ko ataniyar lawa بياء واحدة أو تقرأ يستحي لا يستحي من الحج وإذا سألتموهن sannan ga wata doka kuma bayan ta hijabi idan za ku roƙi matayen annabi mata wani abin amfani ai azwajan nabi to fasa aluhunna ku tambaye ku min wa ra'ayi hijabi ta bayan labule ai sitirin ta bayan sutura shi ne shamai zalikum yin haka ko da za ku yi magana da su ku yi magana da muka bayan hijabi ba tare da kun gansu ba ba tare da su ma sun ganku ba yin wannan al'adu da kuludu kun shi ne mafi tsarkakewa ga zukatanku wa qulubihim da kuma zukatan min al-khawafir daga tsargazu ta al-duruba da sanya kokwato wa ma kana lakum baya dacewa gare ku an tuzu rasulullah ku cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda an ce inna zalikum kana yuzil nabiyya wannan abin da kuke yi bayana cutar da annabi ku ku a matsayin ku na mu'mini baya dacewa da ku ku dinga cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi shay'in da wani abu kowane iri ne sannan wala an tanki wa abuwa da baya halatta ku auri mata ya zamin ba'adi bayan wafatun ka abadan har abada in yana rayuwa ya saki mace da kaddara bai halatta wani ya aure ta ballantana kuma in yi wafati ta yi mata takaba inna zalikum haqiqa wannan a ce ku auri matan manzo Allah bayan wafatinsa kai kaga ya kasance aziman mai girma ne ai zamban aziman zunubi ne mai girma inda Allah ya wajen Allah Allah ya ɗauki abin da zaki baya so a taba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk inda aka doka zaka ji Allah yana bada kariya da Allah ya kun alhuna min wara'i hijabi ruya arwatu anna umar shi zai zama ɗanka ɗaya da ƙayar ya rasulallah ya ma'aikin Allah ya rukudu alaikan baru wal fatir ka bari mutumin kirki da mutumin maza duk suna shiga gidan falau amarka umma hasin yubra da ka umarci uwayen mu'minai mata yanka bil hijabi da sanya hijabi ko ko kalabule in za a shiga wajen su fa nazarat sai wannan aya ta sauka dalilin shawara sayyidina Umar وروي أبويته أو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وترانا yana cin abinci tare da wasu daga cikin sahabbansa kuma a cikin ɗakin na na Aisha fa asabat yadu rajulin minhum Aisha a cikin cin abinci idan mata sa hannu duk ana shi tare sai hannun wani daga cikin sahabbai ya taɓa hannun na na Aisha waye ta akulu ma wani kuma tana cin abincin tare da su to kokari annabi sallallahu alaihi wasallam galik annabi sai bai ji dadin wannan sai kishin sa ya dan motsa an taba hannun matar wanda da rasul ayatu sai ayat ta ce cewa zalikum inna zalikum kana yuzin nabi wannan abu yana cutar da annabi ai ma su abu da aka ambata min adami kullu da jiyar izinin wa alam shi ina bil hadisi da kuma rashin zaunawa ku dinga yin hira a ɗakin manzo Allah duka an hana na'am
إن كنتم على الخطوط فإن الله كان بكل شيء عليما
Allah ce in tubudu shay'an ya ku mu'minai in kuka bayyana wani abu da yake ranku kuka furta shi kuka bayyana shi a fili au tukubu ko kuka koye shi a ranku min kahinna na maganar auren matayen manzon Allah ba da bayan wafatin manzon Allah ko ku bayyana ko ku koye shi fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima hakika shi Allah masani ne ga dukkan komai wa yujazikum alayhi kuma Allah zai yi takayya akan duk abin da kuka aikata tunda ya hana din da kamata ma a ranka ka ji kana sha'awar matar manzon Allah cewa wani in yayi wafati zaka aure ta ruya abawato hadisi annahu lamma nazalat ayatul hijabi yayin da wannan aya ta hijabi ta sauka qala sai manzo Allah ce aba'uhunna wa abna'uhunna ya rasulullah aka tambaye to ya rasulullah iyayensu maza ba su matayen naka da kuma ƴaƴayensu maza ba su ma hukuncin ya shafe su awa nukallimuhunna aidan su ma za mu yi magana da su ko ba ma yi magana su ɗaji matayen kenan min wara'i hijabin su ma magana da za mu yi da iyayenmu da ƴaƴayenmu da sauran ƴan'uwanmu muharramai shi ma sai ta bayan hijabi fa nazar ta biyi aya sai wannan aya ta lazu na ta sauka da farko ne لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم ولا ما ملكت أيمانهم واستجين الله إن الله كان على كل شيء عليما إن الله كان على كل
waccan aya ta hijabi lamma na zara azin hijabi ƙala aba'uhunna wa abna'uhunna ƴaƴayen matayen maza Allah agololinsa da kuma ubannin matayen surukansa su da suka ce ya rasulallahi a wa nukallimu hunna aibanin wa ra'ayi dani to mu ma a matsayin ƴaƴayensu ko kuma iyayensu mu ma har da mun hukumi ya na in za mu yi magana da su sai ta bayan shamaki to sai Allah ya saukar da wannan aya la gunaha alaihinna babu laifi akan matayen manzon Allah fi a ba'i da cikin magana da ubanninsu maza kenan wala abu ra'ayin da wala ƴaƴayensu maza wala ikiwanihin da wala ƴan uwansu maza wala abu na ikiwanihin da wala ƴaƴan ƴan uwansu maza wala abu na akawatin da wala ƴaƴan ƴan uwansu mata wala nisa'ihin da wala sauran mataye na muminai ko da babu dangantaka tsakaninsu sa iya shiga wajensu su yi zance da su wala ma malakat aymanuhun wala abu da da mutum su ya mallaka min al-imai na kuyangi mata wal abidi da bayi maza inda in matan ba wala ta mallake wa ko namiji ne babu laifi ya shiga inda take kuma yayi magana da ita ta gaya masa aikin da zai yi mata babu laifi ai an yarau hunna waɗannan kuyangi da iyayensu din da waɗanda aka ambata dan sun gansu wa yukaddimu hunna su yi magana da su min zai hijabi tare da hijabi wannan duka babu laifi akan waɗannan sai amma Allah duk da haka ne wata Allah ya kuma san maza Allah ku ji tsoron Allah shi ma ulil tunna bi yake abin da aka umarce ku da shi inna Allah ga Allah kana ya kasance shahidan mai shaidawa ne ala kulli shay'in akan dukkan komai la yakfa alaihi shay'un ba abin da yake koyuwa gare shi الحمد لله كيف نشأ آية لكن أن أكمل
صدق الله العظيم
نعم أقول لك يا أخوة